ɗanta ko ta kawo ɗiyarta marainiya to za mu kawo kayan ɗinki su gobe saboda azumi yanzu yau sha takwas kin ga mala ya fara haɗa kayansa gaskiya to gobe za mu ba su za mu sallame mata kawai banda ya'ya maza saboda suna da yawa sun fi ɗari shida marayu an gane ina fata ana fahimta don Allah a kawo yara marayun nan mata gobe insha Allah sai mu ba su dinkin su sai a je a fara shirin sallah in Allah ya sa da Allah ya muku albarka Allah ya saka da alheri malam da fatan an tashi lafiya malam ga tambaya na kamar haka malam nayi allura ne na planning amma yana min wasa da jini jini na yana bi na to amma malam yaya azumi na yake da kuma sallah na don Allah amin ƙarin bayani ba komai daman nayi bayani a cikin karatu yana daga cikin matsalar shi amfani da fulani din yana iya canja miki yanayin jini sai ki kula da al'adarki kwana nawa kike a wata kwana bakwai sai ki ci gaba da kula da kwana bakwai daga bayan kwana bakwai din nan za ma ki ga jinin yana ta wasa yana zuwa to ba ruwanki da shi ki ci gaba da sallan ki ci gaba da azumin ki kar kai maki irin waccan mata da aka yi wajen kwana ashirin da wani abu ba ta azumi ba sallah da haka baya ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba ba zai hana alakar aure ba ki dai ki nemi magani Allah warkar da ki wannan daga TikTok ne cikin masu kallon mu a TikTok suka yi tambaya da fatan ka tashi lafiya malam wata ce ta haihu ba ta kwana arba'in ba sai ta daina jini sai wata sai wata rana ɗaya sai ya zo kaɗan kuma gashi tana azumi ba ta karya ba kuma ba ta ƙi sallah ba to malam menene hukuncin wannan ranar um, asali abinda malamai suka ce jinin biki gejinsa tsawonsa kwana arba'in ne daga ranar da mace ta haihu to sai ya yi kwana arba'in yana zuwa ga wanda jini yake zuwa mata da yawa ina fata ana fahimta to amma akwai wanda zai iya ɗauke mata a sati biyu akwai wanda zai iya ɗauke mata a sati uku akwai wanda zai iya mata kwana goma akwai mai kwana uku ma to wannan ya danganta ga irin matar ya take to a nan gurin za ki duba ki gani lokacin da kika ga alamun ɗaukewa alamu na ɗaukewa ya tabbata bushewar gaba alƙasatul baida wani fari-fari da mace take gani a gabanta da sauran alamomi da zuwan jini ruwan ƙasa-ƙasa hanta-hanta ruwan ƙasa-ƙasa haka wannan duk alama ne ɗauke jini in kin ga wannan ya zo to jininki kam na biki ya ɗauke wannan wanda ya zo rana ɗaya ɗin ɗis kaɗan in kin lura za ki ga bayi da sifar wancan jinin to ya zama sauran datti ne da bai fita ba shi ne kawai ya fita tun da kin ga alama gaba ɗaya a can har kika yi wanka kika fara sallah kenan wannan jini ba jini ne na biki ba bai zai hana sallah ba bai zai hana azumi ba kin yi tunani kin yi daidai da baki kare azumi ba baki daina sallah ba to amma in kuma daman kin kama sallah ne ba tare da kin ga alamar daukewa ba ba kin ga alamar daukewa ba babu alamar daukewa da ke gani sannan abu na biyu jinin ya zo kuma kika ga irin su daya da jinin da ya gabata to kin ga wannan yana nuna cewa jinin naki ne na bike bai kare ba ke kika masa gaggawa har kika je ka kama sallah kika kama azumi to kenan zaki jira shi sai ya gama zuba kin ga alamu na karewar jini sai ki yi ci gaba da sallah ki ci gaba da azumi ku rinka tambayar malamai ku rinka zuwa makaranta don matsalolin jinin nan suna da wahala kwarai da gaske Allah mana afuwa malam da fatan kana lafiya don Allah malam a taimaka min da addu'a yana fama da matsalar bugun zuciya da asma wani lokacin sai numfashi na ya tsaya cak ko sallah nake yi sai na sa hannuna na danne kirjina ba na samun in yi karatu da kuma ciwon kai mai tsanani malam ƙafofina kuma ciwo suke yi sai in ji kaman cinnaku suna yawo a cikin ƙafofina malam da Allah a taimaka mini da addu'a ya Allah ka bata lafiya gaskiya wannan baiwa Allah fakin tara abubuwa baki da lafiya fa ki je asibiti ki je ki samu likita ki masa bayanin wannan larurori a ɗora ki akan wani magani ya za ki zo numfashin ki yana ɗaukewa ba za ki je asibiti ba kuma kin ce kafafuwan kina jin kamar cin naka yana cizon ki kullum kin ga wata ran mun yi dole ƙara kwana in numfashin ya tsaya fa za ki wuce ne kawai ki je asibiti da Allah Allah ya baki lafiya Allah ya ƙara lafiya kuma in kin samu dama a kawo ruwan addu'a sai a miki addu'a ki ci gaba da sha sai ki hada da wannan Allah ya warkar da ki Allah ba da lafiya mala Allah ji gan iyaye ina da ƴan uwana ɗan uwan babana baffanaye na kenan babana ya rasu suna da shi idan mutum yana da wani damuwa amma ba za su taimaka masa ba sai dai su ta taimakon 'ya'yansu mana wannan tana gidan bafanayenta 'yan uwan babanta suna da hali amma ba sa taimakonta sai dai su taimaki 'ya'yansu to kuma ta ce dukiyar mahaifina yana hannunsu amma ba za su taimaka min ba kuma ina buƙatar taimako kuma wanda nake tare da shi ba shi da ƙarfi malam ina buƙatar addu'a idan na tambaye su ba sa ba ni kuɗin na shauƙi yanzu wani ubanta ne mutu ‘yan uwan baban suka karɓi dukiyar uba kin san haka ake yi sai babanka ya mutu ya kamata a baka gadonka ba za a baka ba sai wani kanin babanka mai shegen wayo mai son kuɗi ko wani babbanka wai shi ya fi ka son kuɗinka sai ya karbe wannan zalunci ne wallahi innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar maraya da zalunci wallahi wuta suke ci inji Allah duk babban da ya rike dukiyar maraya ya kiya bata yana cin wuta balbal ne kuma ina baki shawara in kina da miji ki haɗa kai da miji ki je lalle a musu magana a baki hakinki yau sai yaushe in ba baki ba sai yaushe sai kin shiga kabari yaya kina matar aure kin girma wani babban ki zai ce wai wai ya rike miki dukiyar da baban ki mutu ya bar miki shi yana can yana hidima wa ƴaƴansa da dukiyar ubanki ke kina cikin bukata mijinki mai karamin karfi talaka wannan zalunci ne ba daidai bane karki daina tambayan su ko me zaki wallahi ki tambaye su wasu tsafi fa suke su cinye maka kudin ka su hana ka magana a rufe maka baki wallahi da kin gansu gaban ki faduwa zai ta yi kwanan nan wata ta yi magana ta ce wallahi malam yan uwana dangin ubana wallahi aikowa suka yi a kashe ni saboda su hana ni gadon ubana dan na tambayi gado na ta ce ubana ya bar min kuɗi na fitar hankali amma dangin babana sun rike kuɗin nan ni kuma uwata ta mutu uban ya mutu uwar ma ta mutu ba da kowa ta ce wallahi malam na nemi dukiyar nan raina suke nema ka ce makamin da addu'a don Allah mu mata addu'a wannan bayan Allah Allah kubutan mata da hakinta ya Allah ka taimake ta akan waɗannan azzalumai to wannan wanda ya rike kuɗin wannan baiwar Allah da sunan ya rike mata gado a gaya masa cewa cin gado bala'i ne cin gado wuta balbal ne cin gado kwashe albarka yake a rayuwar ɗan adam ku mayar wa 'ya'ya magada dukiyarsu in ƙananan yara ne a yi rubutu a sa lauya ya shigo a yi rubutu in sun fara wayo sun yi hankali a ɗauki dukiyarsu a basu yaya mutum da ubansa ya gama wahala ya mutu ya bar masa dukiya zaka zo ka riƙe wai kai kana ƙanin baba hai ba daidai bane wani ƙanin baban ma fa bai damu da kai ba sai da uban ne ya mutu zai zo ya nuna maka wai wai shi dan uwanka ne kuma idan kana cikin taimako bai zai taimake ka ba ya riƙe maka kuɗi ya barka cikin yunwa kana cikin wahala ba zai taimake ka musamman ma ya mace ba daidai ba ne da aka ki tafi kotu in ba su baki ba ki samu wani alkali mai adalci ki je ki fashe mai da kuka a gida bayan isha'i bayan da ko ki je ki gaida matar alkalin ki fashe mata da kuka ki ce don Allah ki mun arziki a dan fito min da haki na ke ma in na karba zan dan do in duba ki a kwata miki hakin ki mutuwa akwai tunan asiri mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata baiwa Allah da ta yi aure wata uku da aurenta a hali yanzu gobara ta cinye kayan ɗakinta gaba ɗaya kuma ita marabiya ce tana neman taimako Allah ya ba da ikon taimakawa ta ubangiji Allah ya mayar mata da alheri Allah ya mayar mata da alheri ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan hali da take ciki na maraici kuma ga gobara ya Allah ka bata mafita Allah ka taimaka mata kuma wanda ta ji tana ganin za ta taimaka mata za a nemo ta yan hizba su bincike ta a tabbatar ko yan tsumo karan kayan sawa ne aka bata an taimaka sannan kuma sauran larurori kuma sai mijinki shi ma ya shiga gari ya nemo miki taimako ba za ki sake kafa bane ki zo mana nan mijinki shi ma kuma yana can a tunda an yi gobara iyayenki marayu ne to mijinki shi ma sai fita zai fafato eh Allah ya bada nasara Allah ya zama mu da goba gobara tambaya ta ƙarshe Allah ya sa maka albarka amin Allah ya saka maka da gidan aljanna amin malam ina so ka ja hankali akan mata masu yin gaba malam ina da makociya amma wallahi ban san me na mata ba ba ta amsa sallama ta bata bai ta gaisuwa ta kuma koda ina tsaye da wani wanda ta san shi ne to shi ma ba za ta amsa masa gaisuwar ba mana inda za a yi mata magana ba za ta amsa ba kuma malam kullum tana zuwa tafsirinka to har ma an faɗi ma inda take ma amma ba zan faɗa ba an ce ga ta can tana ɓangaren guri kaza to ba damuwa Allah rufa asiri kawai dai mun sha yin karatu da kowa mun yi bayani cewa gaba haramun ne ko yawwa a daina yin gaba annabi ya hana gaba kuma in kai gaba da mutum ba abin da fa za ka rage shi da shi kai ne kake ragar kanka iyakaci tsakaninka da mutum assalamu alaikum assalamu alaikum kai masa sallama ya yi gaba kai ma kai gaba ko Allah ya muku albarka Allah ya yafe mana Allah ya sa mu dace Allah ya ji gan iyaye za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai gobe yanzu a rinka dan zuwa da wuri insha Allah zan yi kokari in dage in daure in fara karatun nan da wuri saboda mu samu ɗan kyaututtukan da za mu bayar mu dan ci moriyar lokaci mu babbayar insha Allah ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya ji gan iyaye Allah ya ji gan magabata Allah sa aljanna makomar mu wannan yarinya da ta musulunta ana neman ta zo ta karbi 15 dinta in bata zo ba kuma fa za a san yadda za a yi daga nan zuwa gobe dan na sa akwai masu bukatar 15 din anan da yawa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله